نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ثبت جناني واجعل الحق على لساني انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع قلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا عدل لقائله إلا رضاك سبحانك لا نمحي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mun dawo karatun mu na littafin mai albarka kitabun shifa bi tarihi huquqil mustafa za mu tashi alfasal khamis wato safa na 31 wannan shine fasali na biyar a cikin babin farko na wannan littafin fasalin fi qasamihi ta'ala jaddahu lahu لتحقق مكانته عنده wannan fasalin Allah subhanahu wa ta'ala zai rantsuwa da girmansa da matsayinsa domin tabbatar wa duniya da martaban sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. wannan fasalin yana da matuƙar abin ban mamaki ko yanzu da matuƙar mahimmanci mutum ya tara hankalinsa ya ji dalilin da Allah ya yi rantsuwa idan aka ce Allah zai rantsu Allah bai buƙatar ya rantsuwa wani balaraban kawai ya ji ubangiji na cewa kowa rabbi sama'i wal ardi إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تسألون ما ماكي wani ne ya fusata Allah har ya kai ga Allah ya rantsuwa duk abin da ya kai ga har Allah ya rantsuwa a kansa ya ce ba ƙaramin abu bane to yau za mu ji karatunmu Allah zai yi rantsuwa da girmansa da buwayensa don ya tabbatar wa duniya girman martabar manzan Allah a wurinsa shi Allah da halitta shi ba wai a wurin mu ba a a gurin Allah kansa qala jalla ismuhu balan yace Allah subhanahu wataala wanda sunan sa ma matsarkaki ne sabbi isma rabbika ala ko ala ubangiji shine sarki madaukaki sunan sa madaukaki madaukaka ne Allah na tawadduha والليل إذا سجى سيتي ما ودعك ربك وما قلى wannan sura malaman tafsiri sun yi bayani akan dalilin saukanta akwai abin da ake da asbabun nuzul a wurin malaman tafsiri ko a ta wurin malaman musulunci shine a ce kowace sura ko aya me dalilin saukar wannan malaman sun yi rubutu akwai alwahidi ya rubutu akan asbabun nuzul da imam suyudi alayhi rahmatullah sun yi rubutu akan wannan dalilin saukan ayoyi wannan suran ta daga cikin wanda ake magana a kan abin da ya faru zan tuka guda biyu zancen farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana qiyamul layl yana salloli na dare yana kanta alqur'ani to sai kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bi karatunsu a fili ba sai mushrikai suke cewa wada'ahu rabbuhu wa qalahu shikenan kowa ya huta ubangijin nashin ma ya rabu da shi ya ki shi zancen farko ke wasu malaman suka ce a akwai wata mata mai suna al'aura ummu jamil wato matan abu lahab yar uwar abu sufyan ita ce lokacin da aka samu fatratul wahayi wahayi ya dan yanke bayan fara saukan wahayi sai wahayi ya dan daina sauka na kwanaki sai ta fara ya haɗawa cewa shi kenan ma wada'ahu rabbuhu wa qanahu ubangijin da yake cewa nashin ne yake so mai da wannan abun ma ya rabu da shi Allah ma ya ajiye shi wal iyaz billahi Allah ma ya ki shi wanda suka faɗi wannan magana da ta farko da ta biyun duka suka gare ni amma wa suka faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Allah ya ce innamal mushrikuna najasu Allah ce su kazanta ne to in aka ce kazanta ne ba su kai ga Allah ya magana da su ba kenan ko amma da yake sun taba wanda Allah baya bari a taba shi sai da Allah ya musu magana kuma Allah ba wai amsan ya ba su kai tsaye ba sai da ya rantsuwa Allah ce wa duha ya rantse da lokacin hanzi ko kuma wa duha Allah ya rantse da ubangijin lokacin hanzi wallahi idza saja Allah ya rantse da dare lokacin da dare ya rufe duniya da duhunsa saja shine ga shine gaba wastatara al-jibau al-istitaru al-isjalu shine saja yayin da ya rufe da duhunsa to Allah ya yi rantsuwa da lokacin wadha komai a fili yake ko sai Allah kuma rantsuwa da lokacin dare wannan komai a ɓoye yake abin mamaki da ya ce ya rantse da lokacin hanci ya rantse da lokacin dare ne suka faɗa sun ce wa da'ahu rabbuhu wa qalahu ubangiji shi ya rabu da shi ya ƙi shi da yake mafi yawanci in ka ji wani ce ni ba ruwa da wani ba na yi da shi an fi faɗan wannan saman da rana to ai wani mun raba hanya da shi ai wani ni ba ni ba shi wa da'ahu in ka ji an ce wani ko ai makiyin wani yana ƙinsa mafi yawanci kiyayya cikin dare ake shirya ta an gane mafi yawanci kiyayya da gaba da sharri cikin dare ake shirya shi mafi yawancin rashin magana an fi da rana sai Allah ta to ya rantse da ubangijin wa kansa ya kuma rantse da daren duka biyu me amsan ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah ta wallahi ubangijinka ma wadda aka bai ajiye ka gefe ba ma wadda aka bai rabu da kai ba wa ma kala Allah bai ki ka ba ya rasulullah sai da fayaransu yace ma wadda aka rabu ka ubangijinka bai farka ba bai ajjar gefe ba wa ma kala ubangiji bai ki ka ba asalin karatun wa ma kala ka ma wadda aka rabbuka wa ma kala ka to amma saboda ri'atul fawasil saboda rusul ayi ya kace wa ma kala dalla alaihi ma qablahu karatun baya nuni akan akwai dani akwai kafin da aka shafe malamai suka ce as-sura wannan suran har karshen ta uktilifa fi sababi nuzuli hadhihi sura an yi sabanin dalilin saukan wannan sura faqil wasu malamai suka ce ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لأذر نزل به من ذا يا أنبر kiyamun laili saboda wani uzurin da ya same shi wani uzurin da ya faru sai dan daina fa kallama timra'atun fi dalika bi kalami sai wata mata ta faɗi wata maganganu marasa daɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saukar da wannan ayoyin yana ba ta amsa yana ba duniya amsa waqil wasu malaman suka ce a bal takallama bihi al-mushrikun ai mushrikan larabawa ne ma suka yi magana akan suka ce wada'ahu rabbuhu wa qala inda fatratul wahyi yayin da wahayi an yanke jinkirin saukan wahayi sai wannan suran ta sauka qala al-faqih al-qadi wafaqahu Allah ta'ala تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه القاضي عليك سوى wannan sura ita kadai ta kunsa a cikinta nau'o'in abubuwa na karramawan Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tanwihihi bihi da daukakawan girman matsayinsa wa ta'azimihi iyahu da kuma girmama wanda Allah ya masa suran ta kunshi fuskoki ɗaiɗai fuska guda shida al'awwal abu na farko alƙasamu lahu amma akhbara bihi min halihi bi qawlihi Allah ya yi rantsuwa sai da ya rantse wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma rantse wa duniya ga baki daya akan abin da Allah zai ba da labarin kafin ya faɗa sai da ya rantsuwa ai ko mutum yake maka wallahi tallahi kaza ne ya faru da za ka yi za ka gaskata labari ko to Allah ne zai biyo manzon Allah magana amma sai da ya gabatar da rantsuwa kafin ya bayani yace wa duha wallaili idza saja ai wa rabbi duha Allah ya rantse da ubangijin lokacin hanzi ya rantse da kansa kenan ko ya rantse da duha ita kanta wa hadha min a'zami darajatil mubarra malaki kaga wannan kadai ya daga cikin mafi girman darajojin nagartarwar Allah da sayyidina rasulullah الثاني فسكة نبيه بيان مكانته إنه سورة tana yi wa duniya bayanin matsayin manzan Allah a wurin Allah da martabarsa. Wa huzuwatihi ladayhi da girman rabonsa, in aka ce huzuwatu hazu shine rabo, shine matsayi, shine kima, shine martaba, shine daraja. To da kima da daraja da matsayin manzan Allah a wurin Allah. Bi qaulihi ta'ala ma wadda aka rabbuka wa ma qala ay ma tarakaka Ubangiji bai taɓa barin ka gefe ba, wa ma abgabaka Allah bai taɓa ƙinka ba. Ka ji wannan aya, Allah bai taɓa barin ka ba ko da misala zarra. Ai Allah ya ce masa wasu birli hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Allah ya ce masa kai hakuri da abin da kake ji ana faɗa da abin da ake a gabanka Allah ce fa innaka ti dinnan fa bi ayunina kana karkashin kulawa ta inji Allah bi ayunina wa qila ma ahmalaka ba'da an istafaka bayan Allah ya zabe ka ya fifita ka akan dukkan halitta gaba daya to ma ahmalak Allah bai taba ajiye ka baya ba bayan wannan martaba makumin wannan ayan shine tun da Allah ya yi halitta ya zaɓi manzan Allah shi ne mafificin halitta duk a wurinsa ba mai matsayi ba mai girma a wurin Allah kamar annabi sallallahu alaihi wasallam to tun da ya bashi wannan martaban da ya zaɓe shi manzan Allah sallallahu yana nan a wannan matakin Allah bai tiba mai da shi baya ba sallallahu alaihi wasallam shine ma ahmalaka fuska na uku asalisu Allah na cewa wa al-akhiratu khairul laka min al-ula bayan na ya rantse maka Allah bai barka mai kika ba Allah ta so rabu da su ma wal akhiratu ka ga lahira abinda na tanazan maka na shirya maka na karamci da girma da daraja khairul laka ya fi maka komai ya fi maka duk abin da ka gani min al'ula na duniya daga cikin karamcin da Allah masa a duniya lokacin da aka haife shi a wannan sa'a ba ɗan da aka haifa a duniya masu na rasulullahi ba a wannan sa'a da aka haife shi ba duk duniya ba wanda aka haife manzan Allah wannan karamci ne ga Allah ga manzan Allah sannan a wannan shekarar ba mutum da ta haifi ya mace duk maza aka haifa ta kalimar ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka Allah ya sanya al'adaramus samawiyya dukkan halittar sama gaba ne suka sauko ƙasa har sai da ya zama sauraru kuma za su zubo ƙasa saboda shiryan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan aka dingidin magana a sama cewa wannan sirrin Allah koyayye din nan to lokacin ana waqtu nuzulihi lokacin saukarsa fa yayi duk wanda ke maka yaci sannan Allah ya masa duk wani gunkin da yake duniya a wannan sa'an sai da ya kife dan manzan Allah bai ba duniya duk abin da ake bautawa na wani Allah sai da ya lalace zuwan annabi duniya kisira yana zaune rawanin sai faɗi ƙasa gininsa kwasce hudu suka zube wutar da ake bautawa shekara dubu wata mutu ba nan take ta mutu me dalili rasulullahi ya zo duniya to duk wannan karamcin da Allah ya mata Allah ya ce ai ba ai koyi ba wal akhiratu kaga lahira khairun laka min al-ula lokacin da za a tara kowa duk wanda ake faɗa a baki a ce wai ɗaya ne ce da manzon Allah a daraja ko to sai ya taru a ranar duk wanda ake ganin annabi ne ya isar da aika ko shi wa manzo Allah annabi ne yana tare a wurin sai kowa ya kasa motsi kowa ya kasa magana dole sai an kuma guri daya ofan Allah buɗaɗɗiya guda ɗaya shine sayyidina rasulullahi shi kadai zai yi magana kuma yace ana laha sannan Allah ta yi magana zan baka to kafin ya tashi Allah ya tsamsa fa qum li yara sha'ani ka jahal ya gummu Allah ce annabi na tashi tsaye makiyinka a duniya yau ne ga wata irin alfarma taka da na baka ita sai dai ya mutu da bakin ciki fa qum li yara sha'anika jahan yaghku sai manzo Allah ya tashi mai maqamal mahmud ba mai iya taran Allah a ranar duk wani annabi duk wani mursali duk wani mala'ika tsoro yake banda sayyidina rasulullahi shi zai kai taron Allah subhanahu wannan karanci ne na Allah sannan in yi sujada Allah ta ce masa ai irfa rasan ba maganar sujada da menene kake bukata sai ya fada wa Allah Allah masa sallallahu alaihi wasallam to wal akhiratu abinda Allah maka tanaji a lahira khairul laka min al-ula daga cikin karamcin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga baka garin wane ne garin Allah ne ko ka'aba dakin wane ne amma ran da manzon Allah ya bar maka ya kuma Madina sai Allah ya ce maka garinku ya ce garin sa wa man yakhruju min baytihi gidansa gidanku ne me dalili manzon Allah ya bar maka ya kuma Madina amma da yake maka Allah sai ce la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillum bi hadha albalad Allah ce na rantse da wannan gari dalilin rantsuwa ta kana zaune a garin qur'ani ne ke faɗa na rantse la uqsimu bi hadha albalad Allah ce na rantse da wannan garin wasu suka ce a ba zan rantse da garin nan ba me dalili wa anta hillun bi hadha albalad to da ya bar maka ya kuma madina sai Allah ya ce maka garin ku ne wa man yakhruju min baytihi muhajiran ilallahi nan ilallahi madina shi Allah ya ce inda annabin yake nan ne nawa ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله الله ce da za ka mutu an yamala ta naka bin jiranka dan ka nufi inda annabi na yake in ka koma a hadisi sai Allah ta maka sai manzo Allah yake ta maka wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi al'arshi ake zuwa ku gurin manzan Allah Madina fa hijratuhu ila Allah wa rasuli ashe idan ka bar maka ka kuma Madina ka tafi inda Allah yake inda manzan Allah yake inji Allah ya faɗa babu tawili to wani daga cikin karamcin da Allah yau manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi to wannan dukan su nafila ne mai girman sai an je lahira wal akhiratu khairul lak min al-ula qala ibn ishaq ibn ishaq shine malamin da ya fara tattara sira na farko a littafi daya akwai wanda hammam bin munajjid ya tattara akwai wanda urwa ibn zubair ya tattara daga riwayar sayyidina aisha Allah ya kara mata yarda to wanda ya tattara su a littafi da shine ibn ishaq ibn sulaiman ibn yasar jikan yasar shi ya fara tattara wannan littafin sira bayan sa aka samu ibnu hisham al-ansari yayi tahzibin sira ake ce ake ake sira ta ibnu hisham a nufin siran ibnu ishaq ne to malamin sira na farko wannan ya daga cikin malaman da suka fara yin talifi a duniya to ga abin da yake faɗa yake cewa ai ma'aluka makomarka fi marji'ika inda Allah wato abinda zai faru da kai idan ka kuma gurin Allah ranar alkiyama aqzau mimma a'taka min karamati dunya ya fi duk abin da Allah ya baka shi na karama na karamci da duniya daga cikin karama da Allah masa ibati a duniya a hadisin muslim idan annabi ya kalli yamma duk kafirin da ke yamma ta sai masa kai sai gaban sa ya fadi wannan karama ta duniya kadai in ya wayo ya kalli gabar duk kafirin da ke gabas ta ke masa kai sai gaban sa ya fadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya ce maka ɗibi ƙasar ta zama bol za ta zama bol nan take wannan karamci ne ko ga yana in ji busairi warawa da cikin jibalu shummi min zahabin annabsihi fa araha ayyama shabani sallallahu alaihi wa sallam idan ya karyo reshen itaciya bishiya danya sai ta zama wata kofi nan take wannan a duniya Allah masa wannan a yakin asulun hudaybiya da aka je aka nemi ruwa aka rasa aka yashe rafi manzo Allah ya taro kibiyan sai ce a je a cika ta kai a cikin rafin da ya kafe rafi ne da ruwa ana diba ana diba ruwan ya kare sabai suka ce ya ma ji Allah kishi da ya dame mu sai ya ciro kibiya a kurensa sai ce ku je ku cika ta a rafin ana zuwa ana cika ruwa da bulbulowa dubbannai suka sha suka yi gudurin taɓa ruwan auren ka je a cikin sahihul bukhari hadisin nan wannan fa karamci ne na ina na duniya sannan a karamcin duniyan har yanzu akwai rijiya a madina ruwan baya shawuwa ruwan gishiri ne ruwan zargi ne da manzo Allah ya tofa yamu yawon na jirabijan ta ko kowace rijiya dadi a madina yawon ya canza gishiri ya damo dadi wannan ɗaya daga cikin karamci ila ne duniya ne sannan wasu sahabbai a hadisin abi dawud sun zo sun musulun da suka ce ya ma'aikin Allah ba mu da ruwan sha ruwa ɗaya muke ci ba kuma ta musulunai su ba su babu ruwa kun da mun musulun da yanzu ya ma'aikin Allah rijin mu babu ruwa annabi ya wasu tsakwa guda bakwai ce ku je ku zuba a rijin ana zubawa fajatar bilma sai ga ruwa na zuba har wasu hadisin wani asuwa abi dawud wannan dukansu karamcin da Allah masa ne a ina a duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka a muslim a kitabun libasi a sunan abi dawud riga annabi ke sawa ranar juma'a da ya bar duniya tana wurin asma'u idan mutum bai da lafiya ana sa rigar na aka matse aka na ba mutum ruwan nan take zai warke wannan karamci ne na duniya Allah ce to duk wannan ba mu ga komai ba wal akhiratu khairul lakum min al-ula yace ai sai an je lahira tukuna za a ga martaba ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine a'azam wa qala sahal shine sahal bin wato atusrikin yana cewa ai madakharutu laka abinda ne maka tanadin sa inji Allah madakharutu laka abinda ne maka tattalin sa na tanazan maka na shirya maka shi min ash-shafa'ati wal maqam al-mahmud خير لك مما أعطيتك في الدنيا يا في مك جك أجند نباك شي أدونيا منا فأن أجند الله باشا أدونيا كو to daga cikin su shine kucicciran dabinun da annabi ke hawa yana huduba wannan hadisi ne mutawatir da ake masa mumbari yana hawa kucicciran dabinu sai yana hawa kan mumbari yana huduba ranar juma'a ya zo yana huduba sai aka je masallaci ya cika da kuka kamar yadda ka san gudan zuma ya taso wasu suka ce kamar rakumi yana kuka duk sahabbai kowa yana ji ba a san me yake kuka ba manzo Allah yana kan mummuri sai sako sai je wajen dukkan dabinin sai rungume shi yayi shiru sai ta sai ke cewa sahabbai wannan tattaran yana kuka ne dalili an daina hawa bayansa ana yin hudu لو لم ألتزم لذل باكي إلى يوم القيامة باكي الناس وكنا رئي كنا حبت كنا لناس با النبي سيدي سبقنا نكاش الدنيا سسارري كترا دبينو yana kuka saboda banzan Allah ya daina tasa bayansa ina ga ɗan adam mai hankali ya zai ɗauki manzan Allah shi kaji dai dabino da kitare ne ba amma damuwarsa an daina taka shi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya magana da shi ya amsa wa manzon Allah magana annabi ce kana so ne in mai da kai sabon nabi mu danyi a rika cin ƴaƴanka ko a ko a dasa ta aljanna mu binas rika cin ƴaƴanka sai ya mai Allah a dasa ne a aljanna in zama ina amfana wa akan sai sai ai rami abun ne shi nan inda ka bunne an bunne an dasa shi a ina aljanna sai duna rasulullahi wannan dukansu na karamcin duniya ne kuma duk mai karatu in dai ka kanta sunna kaɗan ba sai ka yi a sunna ba za ka san wannan abubuwan na karamcin da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arabiu fuska na hudu Allah ya ce masa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah ce kamar an ce kuma ajiye wannan ba wala sawfa Allah ce da sannu wallahi da sannu nan gaba yu'tika rabbuka ubangijinka zai baka me zai bashi Allah sai ya rufe kawai yu'tika zaka ji subhanallah duk wanda ke kanta alqur'ani zaka ji duk abin da wani annabi yayi sai da Allah ya faɗa annabi Musa ya yi munajati da Allah Allah zai ce ga yanda muke da shi na ta mai fakalana alaika shirka takalmanka nace mai wa ma suka da lika duk sai da Allah ya faɗa amma banna sai da rasulullahi bai faɗa ba kawai da yace summa da nafi da Allah فكان قاب قوسين او ما تكي فاوحى الى عبده ما اوحى شكرا ba wanda ya isa ya san me ya faru tsakanin Allah da sayyidina Rasulullahi Allah ta kai ma auha bishiyar ma Allah ta faga shaha ma gasha bai faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala dalilin tsakaninsa da masoyansa ne masoyinsa shine wa sayyidina Rasulullahi ba zai bari a ji ba Allah subhanahu wa ta'ala faga shaha ما جشا فأوغى إلى عبده ما أوغى سيكون ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى كنا إنكار أبن دي قليل يا ذا أبن بذيف الأولي صلى الله عليه وآله سؤالك ولا سوف والله بسنو يعطيك ربك وبنجدن كذي باك منين بمسلمة كرمتي لي بيواني شوتاني شيتوني الله تأماري أكرتي لي فترضى har sai ka ce ya Allah ya isa ya yi mun Allah fatar ba har sai ka ce ka yarda wani malami ke cewa wallahi babu ayan da muke karantawa musamman da irin wannan ayi tunda Allah yake masa wala saba yu'ika rabbuka fatar ba to mun san yardar manzon Allah duk al'umma sai ke su aljanna shine yardar sa kawai shine abin da yake so kawai ya ga kowa a wuta ba sallallahu alaihi wasallam وهذه ما لا تكون كونا آية جامعة لوجوب الكرامة آية تاتتر دون فسكوكين كرما وان الله كثيرنا رسول الله بالفلج كو مثال وأنواع السعادة دنوء إن أرزق اللاهرة وشتات الأنعام جنئم ومي والنسكني مبن بنتا مالا سائياتا في الدارين الدنيا دلاهرة سنة والزيادة da wani irin ƙari ma albaihaki ya royato a dala'ilin nuguwa daga isnadin abdullahi bin umar Allah ya ƙara masu idan zallabi na farko sufa na saba'in da bakwai ya ce sai yana abbas amin annabi kanin baban annabi sai ce ya rasu da Allah ƙwarai shawa idan suna da junansu suna wa junansu murmushi suna musu dariya amma fa idza laquna idan suka haɗu da mu sai su canja mana fuska wa aka canja wa fuska anin baban manzon Allah sai na Abbas annabi sai ya fita ta hagun bai yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi la yablughu ahadukum kamal al-iman hatta yuhibbakum lillahi wa rasulihi annabi ce na rantse da Allah babu wanda zai samu cikakken imani har sai ya so mu iyalan gidana don Allah don ni sannan ya samu cikakken imani hadisi ne a cikin lalin lugu ma'ananta imaninka baya zamowa cikakke sai ka ga duk abin da ke da alaƙa da manzon Allah kana martaba shi yadda annabin ya faɗa da kansa idan har kana son ka samu shafa'ansa ka samu kusanci da shi to ka mutunta wanda manzon Allah ke ganin girman su ne familinsa ɗan uwansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ibn ishaq ibn ishaq ya kamar ce mana yurdihi bil fulki fid dunya Allah zai yarda da manzon Allah da bashi babbar rabo a duniya wani irin babbar rabo ne shine wa ila ad akahum huda wa ila samud akahum salihah wa ila madyan akahum shu'aiba amma shi manzan Allah ba wai a kahun a kahun a'a wa ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira Allah ce ba laraba ka ba duk wanda na ni na halice shi to kai annabin sa ne ka fatan linnasi linnasi kai a'a linnasi wal jinni hadda aljannu ma saboda wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu su ma sun zo sun samu nasu rabon a gurba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ce wa inna minna salihuna wa minna min zalik kunna qaraika qidada mu ma mun kashi biyu ne akwai nagartattu irin abubakar da umar a cikin mu akwai kuma fadire irin su abuja da mu ma akwai su a cikin mu ka fitar linnasu duk duk duniya gaba ɗaya manzo Allah shi annabin ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam qila yughdihi al-hawd wa shafa'a zai Allah zai bashi al-hawd shine wannan ruwan alkautaran nan ko wanda manzo Allah yake cewa farin ruwan kamar ruwan nono kamar farin nono idan mutum ya tashi shi da kishi har abada wani malami a sheikh Umar Hashim shine muhaddisi shekul muhaddisin a Masar yana cewa ya sahibal haubi kam lin nas min amalin fi wurdihi yawma tasqi minhu kullu zami liwa'uka alhamd yawma ad-din tarfa'uhu yumnaka ya ta'ad man talqahu bid-da'ami anta ash-shafi'u lana fi yawmi shiddatina taqumu wahdaka kullu ar-rusuli lam taqumi يقول كل نبي من تهيبه نفسي ونفسي للرحمن من أممي تقول أنت لها يدعوك خالقنا اشفع تشفع هنا للخلق كلهم yace manzala ne sahibul hawbi wannan ruwan na alkautara Allah ya hana kowa sai manzon Allah ne ba annabi shi zai shayar da duniya wanda ya so zai shayar da shi daga cikin sahabbansa daga cikin muminai daga cikin iyalan da dukkan wanda gartaccen bawa manzon Allah ne zai bashi wannan ruwan ya sha kai a hadisi ma ingantacce har wani idan yau zai sha ruwan sai Allah sai a'a ai innaka la tadri ma ahadathu ba'dak ai da ka bar su wasu sun bar hanyar da ka dora su ba ka ba su wannan ruwan sai Allah ya kiyama da ke fasukan fasukan sai a kore su ashe idan kana son ka samu wannan ruwan na manzon Allah ka kasance kana kan hanyar da manzon Allah ya dora bayi ya dora al'umman sa akai wa ruya abadi ayi alayhi salam annahu qala laysa ayatun fil qur'an arja minha ولا يرضى رسول الله أن يدخل أحد من أمته النار هذا جبتي يا لن جدًا من ذلك جعفر الصادق ينا سواه babu wata aya cikin alkur'ani da muka fi sa rai duk al'ummar manzan Allah nake sa ran kuɓuta da tsira idan muna karanta wannan ayan kamar wannan ayan sai ci gaba da bayani yana cewa wala yarda rasulullah manzan Allah ku ba zai taɓa yarda ba ba zai labinta ba ba zai iya haƙura ba a ce ga wani mutum ɗaya daga cikin al'ummansa ya shiga cikin wuta ya dawoma a cikin manzo Allah ba zai yarda ba sai ya je ya nemo ceton sa amma shi ceto sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khamis a fuska na biyar ma addahu ta'ala alaihi min ni'amihi wannan sura ta wabbuha tana bayanan abubuwa da daman da Allah ya lissafa su da kansa na ni'imomin Allah a gare shi wa qarrarahu Allah ya tabbatar masa da su min ala'ihi na ni'imomin Allah a gare shi min ala'ihi qibalahu fi baqiyati sura min hidayatihi ila ma hadahu aw hidayati an-nas bihi ala ikhtilafi tafasir abinda ba yake sai bayani Allah na ce masa alam ne dike yatiman fa'awa ka taso kana maraya mahaifinka ya rasu tun kana ciki amma fa awa awa shine wato janyo mutum ko taro shi zuwa ga kudawa wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in awainahuma ila rabwatin zuwa ga wani wuri mai tudu wuri mai bisa amma shi manzon Allah ko alam ne da dake yaci ban fa awa ai fa awa ka awa ilawa ai awahu ilaihi Allah ya taro manzan Allah zuwa ga kulawarsa da kansa ta ina Allah ya sanya tausayin kakansa Abdul Muttalib a gare shi da ya rasu Abdul Muttalib ya kasance baya iya kwantawa bacci ba mai zama a shimfiɗansa in ba manzan Allah wa sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan raƙumansa suka ɓata Abdul Muttalib hadisi na nan a cikin dalilin dubuwa na albai haƙi idan rahman suka bata yana son a gano su to annabi yake turawa yana da karanci shekaru ya ce fice ka in yana son ya dawo da su sallallahu alaihi wa sallama to da abu dalib da abdul muttalib da zai rasu sai yake wasiya wa ɗansa ta ce kusi a ba ɗalibin ba'adi bi zirahimi muhammadin وهو بين الناس محمود فهذر عليه شرار الخلق كلهم والحاسدين فإن الخير محصود yace ina wasiya ina umarni idan na bar duniya Abu Talib ka kula min da wannan sannawa zi rahimi sai ce sunan shi Muhammad amma wa huwa bainan nasi mahmudu bai da wani hali na tirko Allah wadai a cikin dabi'unsa kowa ya ban sai yace sallallahu alaihi wasallam yace fa hazar alaihi kai kaka tsantsan da shirar da kalbi kulli ne wal hasibina fa innal khaira manzan Allah gaba ɗayansa alkhairi ne shi ku alkhairu mahsudu khair khaira ne zama khair kuntum khaira ummatin ko mu ne khaira ummatin idan tunda mu khaira ummatin ne annabi mu shine ne khairu nabiyyi kenan fa innaka khairun nasi min khairu ummatin إلى خير مولاه قد دعوت مؤمما كين خير الناس أكبر خير أمة كان أكبر جميع خير مولاه خير خير قداء أفضل كبيتي لا أننا من بمبنش منزل الله كان بكم عليك شاء الله يكتا وجدك ضالا فهذا ووجدك الله يسألك ضالا أنا أقول جيدي وانا الآية هلك من هلك wasu suka ce wal iyazu billahi wa wajaraka wai Allah ya same ka balan kana wal iyazu billahi akan fassarar ma fahada ya shirye da kai shi abin da ya sani larabcin sa na bari da jibal ya dalu bata kawai ya sani shi amma kalman dal a larabci aƙalla ka samu ma'ana guda biyu amma a ƙur'ani ya samu ma'ana guda uku akwai dal na bata أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أضله الله يمكن بتردشي ومن ضل فإنما يضل عليها فتاني أما تبو ضل يبقى يمن سواكما القرآن وتشهد شهرين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ما دليلي أن تضل فتذكر انت قد أن تضل إيداهما إذن أين تمنتا فتذكر إيداهما الأخرى إذن الضلال أنا سنمين من سوا سمع القرآن هل ينتظر مقين ضلال مقين سوية قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم متى يعني ضلال سوية يعني إنا لنراها fi dalalin mubin mun tabbata tana cikin soyayyen da hiya ko fili ba dalal ne to idan an zo zulaikha dalal ba bata bane soyayya ne an ce annabi ya kuma dalalika ba bata bane soyayya ne to nahi ga an sayyidina rasulullah balan tana manzon Allah idan ka ce bal shin kana nufin kafin annabta annabi da kan bata la to sai mu tuna koma ka karanta littafin al-maqasidul hasana na al'imamun nawawi ka karanta shi ka karanta littafin ismatul anbiya na fakhruddin razi idan ka karanta littafin nan guda biyu to sai ka zo a yi magana da kai sannan ina yadda Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas istifa'in nan hal ba'd an-nubuwah am qablan nubuwa to sai na ce maka koma bukhari a bukhari zaka karanta hadisai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabtan da ya aikata su da qur'ani ya sauka ma su yayi kumarni a aikata a bukhari a hadisin sai tuna Aisha zai kai ga isnadin ibnu shihab az-zuhri lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kogon dutse wahayi ya saukan masa ya dawo gida yake ce wa Khadija la kada kashitu ala nafsi ko ina jin tsoron kada ya zama jinnu ne me take masa kalla wallahi la yukhzika Allah abada me ta faɗa ta ta faɗa wasu abubuwa halin annabi kafin annabta innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa taqdu ad-dayfa wa taksim lil ma'dum wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq abubuwa guda biyar ka ta ce wallahi mai ɗabi'un nan ko ba kai bane Allah ba zai tozarta shi ba balantana kai na farko aiki sa sadar da zumunta bayan da ya saukar mai yi magana wattaqullaha allazi tasaaluna biha wal arham da qur'anin ya sauka ba halin da annabi yake yi a zamanin jahiliya ma shi Allah ya tabbatar da ai koyi da shi kafin saukan qur'ani ta hamil kal daukan nauyin mutane shine halin su kafin musulunci to da qur'anin ya sauka ma da yake cewa ya fada a taimaka waf'alul khaira la'allakum tuflihun halin annabi ya fita muku wani baraka a cikin gane balahal din da ake nufi ba irin naka bane wanda ka sani ga bayan da ayan take asalin ayan alam yajidka ma'anansa wa wajadaka fahada bika dalan haka ayan take a fassara wa wajadaka dalan fahada a'a wa wajadaka fahada bika dalan haka ayan take a fassara wa wajadaka Allah ya samar da kai fahada bika ballan ya shiryar da batacce da kai da shi aka shiryar da batacce ba shi da ke kan batun ba da shi ake mai da batacce ne wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ila wani ya ce a a ina aka samu a canja a canja ayan qur'ani ta mutum ka a'a ba samu wa kai ba ka kuma tafsirin qur'ani قرطبي ده يذكر آية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا تكي آية أفرادوها كتكي ما أفسرها بها كتكي أسل أنت أفسرها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لينذر قيما دي شيء شنق فرقه أتو قيما دي wani wajen Allah wuce wata kuma shi ne zama ila a baya amma saboda ana son a yi wato alkitabul qur'ani ya sha bamban sai aka yi wannan tadin da ta akhirtin to wani zai ce eh mun ji wannan tawilin na ta fita to amma idan ka samu mana bika domin shi Allah ya ce wa wajadaka dalan fahada ko to ai sai ka ce wa wajadaka fahada bika dalan ina ka samu bikan nan sai in ce Allah sarki so ai ƙura'ani ba yaren ka bane zancen Allah ne ya fakar wani da wani harshe ya sauka larabci so a ƙa'idan balaga akwai al'ijaz ijaz kalata akwai ijazu hasfin akwai ijazu asri duk mai karanta balaga ko da balagar ta waje ka karanta za ka samu al'ijaz ijazu hasfin shine jam'ul ma'anil mutakasira kasar labdul qalil ka tara ma'anoni masu yawan gaske a ƙarƙashin lafazin da bai wasu kuma hudu ba shi ne ijazu hasrin sai ijazu hasfin shi kuma a share wani karatu a ƙur'ani a larabci wannan abu ne ja'iz a harshen larabci ijazu hasfin to akan shafe harafi akan shafe kalma akan shafe suna akan shafe jimla akan shafe jimloli duk a ƙur'ani ya mu kuma al-ƙur'ani ubangiji na cewa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar duk ma zaman tafsirin duniya sun ce asalin karatu a fasara inni la uridu inni la uridu an tabu'a bi ismi me aka shafe kenan muzifa la a sotu yusufa kuma tallahi ko tafjabu tazkuru yusufa suka ce a fassara tallahi la tafjabu tazkuru yusufa ne aka yi haka fi adam gurin la a sotu yusufa har yanzu was'al qaryatar lati kunna fiha wal ira lati aqbalna fiha malamai sun ce anan ayan ba an shafa wani abu an share mai asalin ki a fassara واسأل أهل القرية التي كنا فيها يا كتابة كنان أهلا تو أشي إن أنشأت أهلا أو أسأل أنشأت لا أتفجأ أنشأت لا لإني أريد ميزان أشأت بك أو وجدك ضالا فهدا sannan ba nan kaɗai ba mu kuma ƙur'ani lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash asalin ta min dokin gawa shi ne akwai harfin illa alya akai harfin ya'i wa wuda an harfin wina gawashin ai gawashi ne ne aka tace kenan alya ashe alhaddu a qur'ani ne ja'i sannan mu kuma qur'anin har yanzu akwai inda ake shafe jumla فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ حينئذ تنظرون ما لم يزكت أديدي حينئذ إلا جملة في أكشاك ما كلمة بما أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون لا تشابه كنا حينئذ بلغت روح الحلقوم تنظرون ذو أكشاك وأنا أكمل سيدة من إذن وأنتم حينئذ تنظرون أي حينئذ بلغت الروح الحلقومة duk an haɗa kisa ina a wannan aya to idan za ya haɗa wannan a wannan aya me zai hana ta da duka a waje daga balan fahada me zai hana sannan mu kuma qur'ani kuma har yanzu ba wai jumla kaɗai ba akan shafa jumloli da yawa Allah na faɗa mana cikin alqur'ani فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيتني فجاءته إهداهما تمشي على استهياء فسقالهما يا كاير مسد دبوبي ثم تولى إلى الظل يعني كركسين بشيرا هنا نمان هنا أبدا فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله إنا بقاتل أبدا لنسى أبايشير أنا في يموه to da ya shayar musu Allah bai gaya mana sun koma gida ba tun ba ban su labari ba ban su ya aiko ɗaya ba to sai ce faja atu idahuma tamshi fasadanahuma faja atu asalin shi a fassara fasadanahuma fazahabata ila abihima wa qassata alayhi ma kana min amri Musa fa arsalat idahuma faja atu idahuma tamshi an yi mai kenan an yi hajji har yanzu kuma Qur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inna arsalna nuhan ila qaumihi mun aiki da annabi zuwa mutanen sa ko ila qaumihi ko nace ka ce musu kaza Allah ya ce fa zahaba ilaihim ba sai sai kai qala ya qaumi ina maganan ya tafi ya kira su ga abin da ya faɗa duk ba faɗa mana ba an yi ne kenan ijazu hasfin to haka wannan ayan ma asalinta wa wajaraka fahadajika dallan dukan nan mahzufun ne a ka'idan ijazu haskin na malaman balaga qur'ani ya tabbatar ka'idan balaga ta tabbatar harshen larabci ma ya tabbatar da cewa ana haskin wannan to idan mun ce mun dauka haka wa wajaraka ne Allah ya samar da kai fahadajika dallan Allah ya shirya fatacce da kai dama shine hadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryatarwa so da ka ba za ka jannata manzon Allah dalalu ba wasu suka ce ai abin da ake nufi ne wa wadalaka zalan daga timalan balu shine al-udul an tariqi haqiqatan aw majazan al-udul ratsi wa hanya to idan anan dalal shine anan gurin zalan ma'ana abin da tariqi ne ana nufin da za a ce maka madina hijira to sun ɗan saki hanya kaɗan sai Allah ya kawo ibn ƙorai ibn ya nusar da su kan hanya ne sai zama batan da aka yi na kan hanya ne ba zalalu ba na kafirki ba zalalu ba na saɓan Allah ba ba zalalu ba na aikata abin da Allah ba ya kuma kwata-kwata ba shi ake nufi wani zai ce a to ai Allah ta afallahu anka lima azinda lahu ai inda ba da ba Allah bai fi afallahu akbar sai sai ta to mun ji afallahu anka amma karata gaba idan ka tsara gaba Allah bai ce maka law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan da sun je din ba ta addanci za su yi akai wala awda'u khilalakum da sun ta shirya ma kirki a tsakaninku sai Allah yake ya fa sabbahum Allah ne hana su tafiya وقيل اقعدوا مع القائلين اشي كذا الله ne yana ta tafiya to tunda Allah ne yake baya kashi tafi sai ka wuzu gurin annabi ne to ku zauna annabi yayi ne kan ga tantizi ma qadahu Allah ta'ala ki ya aikata abin da Allah ya hukunta idan laisa zamban afallahu anka Allah ya ja kwananka afallahu anka Allah ya karrama ka afallahu anka ai aslahaka Allah ya rasulullah to wannan hadarin daukan tafsiri da translation kaje kana fassarawa ina faɗa ko hadarin zuwa kila kayi diploma ko kayi NC in ga jami'a ka gama ka ce za ka yi tafsiri kenan wannan akwai wannan hadari ne tafsiri ana daukar sa a gurin malamai duk wanda ya ji yana ganin ya ya karanta fassarar turanci ko hausan boko da wannan zai fassara qur'ani yana zama Allah na kile masa ne hayyata shi idan ka dauki hadisin manzo Allah baka na karshe a gurin malami ba za ka je ka fassara ka ɗauki translation na turanci ko na hausa boko shi ka lura da shi za ka fassara ba ka gurin malami ba kana zama kana cikin tsinuwa ne har ka gama saboda Allah to annabi wa innaka tulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kai tsaye Allah yakan bayar ne ya ba da wasa ɗaukar karatu sannan mu sani laysa fil kutubi wa dafatiri ilmun innamal ilmu fi sudurir rijali babu ilimi a cikin littafi ba ilimi a cikin labiri ilimi yana na a kirjin malamai sau da ka kifon cikin ilimi yana hannun malamai in ba su ba ka kifin ba kake taɓar nan sai ka ce waje raka zalan fada ai ga shi manan zalan ma da yana ka inna lillahi wa inna ilaihi raji wa waje raka Allah ya samar da kai fahada bika zalan Allah ya shirya da fatacce da kai ya rasulullah akwai misali akan wannan akwai misalai rututu a sahihul bukhari wani ba yahudi hadisi na abu kari ba yahude ne yake da ɗa matashi saurayi wannan ɗan matashin ya khadumu rasulullah ya ne wa manzan Allah ne hidima sai rashin lafiya ya kaba wannan yaron ba yahudi manzan Allah saboda kyawawan halayensa ya tashi ya je zai gaida shi da ya je ya samu babansa na zaune a jikinsa bai hude ne ba maki yau ga shi abul qasim da kansa ya taso ya zo har gidana ya zo duba dana annabi da ya zauna sai kalli jikin yaron sai cika a jikin ku ai nauyi sai annabi ya ce wa wani asalin ka musulunta mana shi wannan yaron da yahudan nan wanda ke da ba yahudan nan ajiya sai ya kalli manza sai ya kalli babansa haka sai annabi sai baban yake ce masa aqli abul qasim aqli abul qasim abin da ne suka musulunci ka shi ni ba ruwana ai ni babanka ne amma wannan abin da kika yi sai ce me zan faɗa kai kace ashhadu Allah ilaha illallah yana faɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai sai ya mutu yana faɗa ya mutu sai annabi ya fito yana da sahabbai murmushi suka ce lafiya sai annabi ce mat ya rasu kake dariya kace alhamdulillah ladhi anqadhahu minan nar na gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta sanadiyar wa izan wa wadaraka fa hada duka mai kenan ballan Allah na shirya kasacce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu hadisi abu qali har yanzu wani mutum ya sa silke rigan saki na karfi na damara zai bi manzan Allah yaki mushriki ne sai ta masa ya annaban Allah a uqatil am uslim in bi ka mai yaƙi ne ko in fara musulunta na ce bal asali musulun maƙatil ka musulunta tukunna sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi kenan sai shiga tsawon yaƙi shi aka fara kashewa annabi ce amila qalila wa ujra kasira aiki sai kankani ladan sa babu iyaka khaldi nadiya abada ai na kenan aljanna a sai kenan wa wajadaka fa hada bika me dallan Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda dalilin musulunta sa makami ya dauka ai zai tafi inda annabi yake ta shi yau inda ya gaba aiki ko ni ko muhammad amma yana zuwa yana kunkasa kofa hamza ya ji ai wani ya kuku da kofa sai wallahi samu matsala me ne aka ce umaru ne hamza ce to ku bari ni in je sai na sai ya tafi ya rike wuyan kulan sai na umar abin da ya faru da ya faru a ƙarshe dai sai annabi ya ce umar shin ba ka so ka shiga cikin addu'an da na yi ba ina ta addu'a Allah ya daga musuluncin nan da kai ko da kai ko da Abu Jahal annabi na masa magana sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sai ya musulunta wa wanda daga fada je kame dalla to sai gashi wanda da ya zo da makamin zai kashe manzon Allah nan da ya zo gurin manzan Allah bai kuma ba sai da kalmar shahada sai gashi manzan Allah na cewa kad kana fi man kana qablakum nasun muhaddathuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu umar wanda suka gabata akwai da suke magana da Allah ba annabawa bane idan al'umma ta ina da irin wayannan mutanen to Umar bin Khattab ne sannan annabi na cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala qalbi Umar wa lisani Allah ya ajiye gaskiya a zuciyar Umar bin Khattab da harshen Umar bin Khattab me dalili ya samu shari'a a gurin manzon Allah wa wajadaka zalan fahada duk wanda annabi ya ce musu yan aljanna ne mutum goma dukan su mafi yawancin su in banda sai jima'a sun bauta wani Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya juya su da suna matsayin waɗanda Allah ya la'ance su sun suna fata wajen Allah sai ga shi Allah ce radiyallahu anhum wa radu an albarka masu kusa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka fahada bika dalan Allah ya samar da manzon Allah ne domin ya shiryar da batacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka koma a hadisi zai ce maka ana limahi annabi yamhu Allah bi al-kufra shi da kansa ya faɗa annal mahi sunan al-mahi menene ma'anar mahi sai annabi ce allazi yamhu Allah bi al-kufra dani ne Allah yake shafe kafirci a bayan kasa ashe aka wadda kafirci a kawo imani da wa Allah ke wannan aikin sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamhu Allah bi al-kufra idan wa wajadaka fahada bika wala saboda wannan ayan dai mun ce akwai ijazu haskin ne mun kawo misalai da dama a cikin ta to sabanin malaman tafsiri dai akan wannan ayan Allah ya faɗi ni'imomin da ya masa gashi dan Allah na gaya mana a bima atahu aw bima ja'alahu fi qalbihi min al-qana'ati wal ghina wa yatiman ya taso a maraya fa hadaba alaihi ammuhu Allah ya sanya kanin babansa Abu Talib ya daga cikin masu ba manzan Allah kariya abu ɗalibi yana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassala fitura bi dabina wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al bariyati dina to da malamatu aw hizarun musaffatin da wajadtani sam'an da zaka muti'a yace wa manzan Allah fasda bi amrika ma alaka gabaɗani ka faɗi duk abin da ka gara ma in dai kan addini ne wallahi in kaga an taba ka to sai dai ina mutu ne in na kwanta dama to ba iya taba ka in zuwa Abu Talib yaba manzo Allah kariya iya matuka to amma malamai sun ci muminai kala haka ne aurin aurin malamai akwai mu'minun inda Allah wa inda nas mu'minun inda Allah wa inda nas shi ne wanda ya yi itikadin musulunta ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a zuciyarsa ya yi niyya ya faɗi kalma sunansa muminin inda Allahi wa inda nasi sai na biyu muminin inda nasi kafirun inda Allahi a wurin mu mumini ne ya faɗi kalmar shahada a fili amma a wurin Allah kafiri ne wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi Allah sun ce muku amanna Allah ce amma sun shigo suna kafirai sun fita suna ina kaga mu'minun inda nasi kafirun inda Allah to sai na uku shine kafirun inda nasi mu'minun inda Allah a wurin mu kafiri ne amma a wurin Allah ba mu'mini ne mutumin da yayi niyyar zai musulunta har a zuciyarsa zai musulunta ya kama hanya zai musulunta kafin ya isa wurin sai ya mutu a wurin mutane ne sunansa kafiri a wurin Allah ba mumin saboda aqbala ila Allah kaiba to sai na hudu kafirin inda naki wa inda Allah to idan baka san karkaso wannan abu ne malaman tauhidi ba take ta kwata ka kuma magana kana kai wuta sai ka san karkaso wayannan sai ka ɗan uwa addinin musulunci ba ta sha bace da in na sai mota zan je in sa layi in mun dora mun fasinja ba haka bane addinin musulunci ka'idan ta tazakkin ilimi ake yi sai ka zauna a gaban malamai malamin ka yi maka shirya ka san banni ka zaki ka koyar amma in ba wannan ba to ka zo ka tare abin a cikin zaka yi ta barna ne da yawa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu wa awahu ilayhi wa qila awahu ila Allah Allah subhanahu wataala ya taro manzan Allah zuwa ga kulawansa wasu malaman suka ce daga cikin hikimar da Allah ya dauke mafin manzon Allah tun yana ci shine da Allah ya bar sayyidina Abdullahi ya girma ya bar shi har manzon Allah ya girma to idan an yake lokacin inda ya taɓa ta masa me zai ce zai ce abi abi abi ko baba to shi kuma Allah baya son annabi ya kira wani in ba shi ba saboda ka duk wanda za a iya kiransa in an shiga damuwa sai Allah ya dauke shi maimakon ya ce abi sai ce mai rabbi rabbi badala mai abi abi rabbi rabbi kar wani ma ya ce ni ne wa annabi kaza Allah ya ce abi ne mai komai addabani rabbi fa ahsana ta'dibi da ya zo wajen kakan ba kai ya ce jaddi jaddi ko aka ɗauki ke ce ne rabbi rabbi haka da amminsa ma ya girma ya taso don amminsa abu ɗalibi zai iya cewa ammi ammi ko shi ma ka ɗauke shi kai ya ce ammi ya ce ne rabbi da haka da aka gaishe shi a ba'i ya ce allahumma inni ashku ilaika ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إليك أشكو كي كلمة تشكي يا الله shi ne abin da Allah yake so don haka Allah ɗauke masa kowa sallallahu alaihi wa sallam wa zai kula da shi Allah ne halitta shi mahudin bi hibzillahi fi kulli halati wa fi hali iradin wa fi hali mash'atin sallallahu alaihi wa sallam wa qila wasu suka ce yatiman la mala lak fa awaka ilay wa qila al ma'ana alam yajidka fa hada bika dalan wa agna bika a'ilan Allah ya samar da kai ya shirya da batacce da kai Allah ya samar da kai ya wadata talaka da kai wa wajaraka Allah ya samar da kai wa agna bika ailan ya wadata talaka da kai wani zai ce to ina dalili sai mu ce hadisin na nan Abu Khairi sai nan Abu Khairi da manzo Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallam sabbin suka hijira tare da shi sai ya hada alaka na ɗan uwantaka tsakanin muhajirun da ansar akwai wani sahabi mai suna Abdurrahman bin Auf sai aka haɗa shi da Sa'ad bin Rabi Abdurrahman din nan bai da komai ko mata mai bai da komai sai aka haɗa shi da Sa'ad bin Rabi Sa'ad bin Rabi sai ke cewa to Abdurrahman manzo Allah sai dan uwanka a haɗa mu da ke saboda ka zo mu gidana ka kalli mata na guda biyu wacce kake so a cikin su fa ayyatihi ma hawait duk wacce ka so zan sake ta ta yi idda sai ka aure ta matan ta biyu ba me dalili saboda annabi ya ce dan uwansa ne kawai dauke shi dan uwa kawai yace gida na misali fuloti ne mu raba kai rabi ni rabi gona kina da gonakin dabino a Madina mu dai a raba biyu kai rabi ni rabi na baraka hagga Allah ya bashi sai ta tabaraka Allah laka fi ahlika wa fi darik wa fi malik na gode Allah ya saka da alkhairi amma nuna mini kasuwa akwai kasuwa a garin nan sai ce akwai kasuwa sai kai shi kasuwar bani sai luqa in kana son ka samu wannan tarihin ka je littafin siyar a alamin nubala na imamu zahabi mujalladi na farko ko ka je sifatu safwa abul lafarin ibn jawzi mujalladi na farko ko kuma ka je dalailun nubuwa na al-imam al-baihaqi duk wannan marazik ne mawsuqa za ka samu wannan kistan yadda zan karanto ta haka sai ki nuna mai kasuwa ya kai shi kasuwa ya siyo mai ya sayar ya ƙara komawa ya siyo mai ya sayar kafin ka ce yan kwanaki kaɗan sai gashi ya samu kuɗi ya yi aure da ya zo madina yana bai da komai aka haɗa shi annabi ce na haɗa ka da wani wannan sai kai shi kasuwa ya fara fito sai gashi ya samu ya yi aure yanzu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi da a hannunsa annabi ce na hayar me wannan sai na yi aure ne wa ya rasu lallai nawa ka bada sadaki ce na bada kaza sai baraka Allahu lak auli mawlo bi shafi kai walima cewa baraka Allahu lak din nan Allah ya albarka da ya fara kasuwanci yana juyawa yana juyawa Abdurrahman bin Auf kafin ya rasu sai da ya zamo an ɗauko kayansa na fataucinsa daga Sham an kawo Madina tun sallar Isha raƙuma ta fice kaya har sallar asubahi duk dukiyarsa ce raƙumi ɗari tara dukka cike da kaya ya taɓa ba da raƙumi ɗari biyar doki ɗari biyar da dinari dubu hudu ya ce ya ba manzo Allah duk wani abin da raki da ya zo Madina bai da komai amma da ya zo a Madina sai gashi ya zama mai ganiyan dalilin mai albarkan sai jina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani zai kiri su a ai wannan abu ne da ma'aika su ake sai muke to shikenan mu kuma bukhari har yanzu akwai urwatul bariki wanda annabi ya bashi dirhami sai je ka simin dabban layya daidai ya sayo dabban layya na rago ya zo ya sayo din a dirhami dai sai ya kamo hanya wani ce na shirwa ne sai ce eh mana nawa ka siya a ya samu bakano ko ce nawa ka siya aka yi ciniki aka sai mai dirhami biyu ya sai dirhami nawa daya ya sai mai dirhami biyu kaga ya ci riba sai ƙara kuma wa kasuwa ya ƙara neman wani dirhami ɗayan sai zo mu manzo Allah ga rago ga dirhami sai ya rasu ga rago an samu manzo Allah ta aiko yayi kyau a nawa aka samu ce gashi sai ƙara je kuɗi a to wannan kuma ba sai ya mai kan Allah ai kaji kaji kaji yanda aka yi annabi ce barakallahu laka fi tijaratik yace da manzon Allah ya masa wannan addu'a yace da zai daga dutse zai tsammana ya samu kuɗi a wurin da zai daga dutse zai tsammanin yake samun kuɗi saboda albarkar addu'a manzo Allah yace lawshtara turaban larabi da zai sai kasa a wurin ka in ya sai ya ci riba albarkar wa sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk irin wa'annan sanan ahadisai saboda idan ka ji mutum yana magana in ana magana manzon Allah to nan albarka take in ka ji ba manzon Allah to ba albarka a wuri Qur'anin nan Allah ya sako manzo Allah da shi go أما الله في القرآن من البركة وهذا ذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه مبارك لي تو إن الجليل لي البركة لي تقول لك سوق وفاء باك بقدر أجمعك مبارك لي صلى الله عليه وآله وسلم za mu tashi a asani dai insha Allah a sati ne zuwa yana cewa wa agna bika ailan wa awa bika yatiman zakarahu bi hadhihi minan Allah ya tunatar da shi wannan ni'imomin da ya masa sallallahu alaihi wa sallam wala wada'ahu Allah bai taba barin annabi ya rabu da shi ba wala qalahu bai taba kinsa ba tun lokacin da yake karancin shekaru fa kaifa to ta yaya kuma daga baya ba da kisasi wa kifaihi bayan Allah ya ba shi kebantattun darajoji bayan kuma ya zaɓi shi ake Allah subhanahu wata'ala ya bar sa a'a ma wadda aka rabbuka wa ma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi a sarifu insha Allah sati mai zuwa alhamdulillah na'am na'am wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi ne sabon sauran annabawa kuma da masabi
na'am ba ita ba shi ne mutum ne yake da mutane yake da iyali na'am shi bai sani ko bai bari a sani to hakan idan madan ta bi ta nemo ilimi da ta kwamu a kan yi ce har ta bi ta zai ta nemi ilimi ta yi laifi
na'am
sai ya tambaya uzairu annabi ne ko ba annabi ba ne na'am sannan wannan ko tambaye shi yi na tambaya a kan mutum ne zai je kamar wajen su da biya kafin ya tsira gida sai yi addu'a ce Allah ubangiji da zaɓa wani wani shi alkai na'am shi kuma wancan sai da je dan gwada kake Allah ya zaɓa wani shi alkai wanne ne a ke fi zama abin da ya yi
na'am daidai na'am
yazid dan mu yazid bin muawiya na'am ne matsayin sa a wajen malamin ahlus sunna
to sai ka kuma da tambayan farko tukunna bar shi ne sahabbai tambayan farko shine matsalan sahabbai ko shin in an ce sahabbai a annabi kadai yake da su sallallahu alaihi wasallam ko sauran annabawa suna da shi wato idan aka ce wato as-sahabi ko as-sahabatu a mahangan lugha shine mutlaqus suhba zama da mutum ƙalla aukasu zan ce an ta sahibi sahabtuka fi safar na yi tafiya da kai an ta ne sahibi na zauna da kai an ta sahibi tana kai an ce sahab ba'ana wanda ya zauna da mutum sahibin sai wa ma sahibukum bi majnun wanda kuke tare da shi a kuna biye da shi nan Allah ta bi da damuwa a hankalinsa kaga sahibu wanda ka zama tare da shi annabawa suna da mabiyansu suna da zaɓaɓɓun bayi wanda suke kusa da su amma idan an ce sahabbai a istilahi ana nufin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin malaman hadisi idan ka kuma cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar al-asqalani yace maka ya kawo maka ta'arifin sahabbai da dama amma sahabi shine min mallaqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata ala zalik in ka kuma a nusbatul fikr ma ko nusbat nazar sharhi nusbatul fikr na ibn hajar har yanzu zaka samu sahabi shine mutumin da ya haɗu da manzon Allah yayi imani da shi ya mutu yana mumini ko da yayi radda ya ji wasu rashin sahabi wannan sune sahabbai na'am to shi neman ilimi wajibi ne kuma addini za a yi sa da rashin sani za ka jala ce fa'alam annahu la ilaha illallah sai da kawo fa'alam ya kawo ilimi sannan ce annahu la ilaha illallah sannan fara ce mana iqra farko abin da ka fara saukar mana ko to neman ilimi a wurin mace da wurin ɗa namiji wajibi ne idan mutum bai sani ba idan matan bata sani ba to haƙƙi ne akan shi mutum ya ilmantar da ita wajibin sani idan bai yi ba to wajibin sani kuma ya baka dama ta je ka nema saboda ba ibara da jahilci ya tabbata ittifaqin malamai duk mutumin da babu sabani duk mutumin da je kama wanka bai san da ake wankan sarki ba ya je kama sallah bai san da ake yi ba duk sallar sa bai yi ba duk wankan sa bai yi ba wannan ittifaqi ne ba sabani a kai sadaka idan mutum bai sani ba wajibi ne ya ba ta dama ta je ta nema idan akwai matan da suka yi ilimi za su koyar suna koyarwa to ya ba ta ta je wajen malamai matan su koyar idan babu su sai maza ne namiji ne zai koyar ba da darura zai koyar da su to akwai fuskokin da ake koyarwa ne sai ya ilmantar da su wannan babu laifi ku je ta nemi ilimi na'am an uzuru annabi da wanda yi addu'a kafin ya jefa ƙuri'a da wanda bayan ya jefa yi addu'a duwa suka ce Allah ya zaɓa mana sun barwa Allah shi kenan Allah shi ne zaɓa duk sun jefa kowa ya jefa yazidu bin mu'awiya a gurin malamai yazidu dan mu'awiya ibn abi sufyan saboda haka a gurin malaman ahlus sunna yazid musulmi ne kuma ya mutu na musulmi ba kafiri bane bai kuma yarda ba illa iyaka zaka sashi a cikin wa akharuna atarafu bi dhunubin khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a zaka ce ya aikata dai ka tokara ya yi ta'addancin da ba a yi mummunan irinsa a musulunci ba tabbas ya yi miyagun ayyuka ya yi irin duk da ba shi take sai da Husaini ba amma da umarninsa aka yi ni karkashinsa ne ya yi abu na biyu kuma da abin ya faru bai yi inkari ba da aka kawo gawan sai na Husaini kansa ma a gabansa sai da yasa tsinke na tattakan bakinsa duk ya yi wannan sannan bayan abubuwan da ba su da kyau ma da ya a tarihi amma ina son mu sani duk wannan abin da ake faɗa kan yazidu mu sani tarihi tarihi yahtamilu sidqa wal kadhib yana daukan gaskiya yana daukan ƙarya amma dukkan abin da kaji malamai sun tafi akan sa yayi samu tawaturi yana nuni akan alamun abin ya tabbata amma dai yazidu ya muke yana musulmi a ka'idar ahlus sunna wal jamaa wa man yamutu wa lan yatub min wuzrihi fa ila Allah jami'a amrihi duk mutumin da ya zama ya aikata sabon Allah har ya mutu bai tuba ba to ba ka ba magana a kansa fa gudi lillahi jami'a amrihi kawai ka bar lamarin sa zuwa ga Allah in sha'a ghafara wa in sha'a azabahu wannan shine abin da Allah sunna suka tafi a kansa na'am Eh ga shi Allah kima kuka da barka saboda mutum wana tambaya akwai bambanci tsakanin boka da ɗan tsubu ko haka ce boka su ne bokanci bokanci yake yi kauce hanya ne ko bakar kaza bakar akuya binne ta da rai wannan shine bokanci da mako a je a sa abu a cikin kabari a je a sa a sarkulli a yi wannan shine bokanci shi ko me duku ai tabbata tabbata yake da mako dabaru da yake na cin abinci ko sai dan tsibu ai ne dan dabarunsa sai da bai ci abinci shi wancan kan babu wannan shi bokanci da ma gabaki daya haramun dan Allah ya faɗa ce man ata kahinan aw arrafa faqad kabara inna Allahu ana Muhammad duk wanda ya wajen boka ko arraf me da awan ya san me zai faru gobe to ya kafirce Qur'ani ji manzon Allah idan ma ka je wajen sa ma ka ji maganar ma ka yarda sai ka yi kwana 40 kana Allah ba ka bi sallan ka ba idan wajen boka ne idan kuma ɗan tsubu ne dama shi dabaru yake yana iya kashe aure dama yana raba abokantaka yana ɓata alaƙa ko yana sa gaba cikin al'umma akwai wani mutum dama mai kala kaza mai kaya kala kaza mai kama kaza shi ke ma kaza shi ke nan kuma ka da shi ka samu ai makocin ka ne ba ka sai ku ta gaba da shi haka ne sai ka shi ɗan tsubu dabaru yake ne yana hanyar da zai ci abincin sa amma misali dai duk hanyar da za ka yi Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya haramta cin dukiyar mutum ta da bata dace ba in dai ba shi ya baka ba in dai dabara kai masa in kuma wani abu kai masa ne dai da sauransu dai saddabar da sauransu ka tabbata ka ci haramun ne wannan abin da kace Allah ya ganar da na'am